أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة تجعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنسا ترفعني بها إلى سماء يبدك ورآيتي واربط نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونبيان البغاة المتربصين والشمات الأعضاء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan shiri mai tarin albarka wato shirin mu na ayyuhan sani shi da ke tattauna mawdu'ai mabambanta juna a mahanga ta addinin musulunci yau shirin mu na ayyuhan sani zai zamanto ci gaba ne daga shirin mu na jiya wanda yake da taken hukunce-hukuncen mata a mahanga ta addinin musulunci idan mai sauraro na tare da mu zai iya tunawa jiya mun ɗauko karatu sai lokaci ya riske mu inda man karanta cewa aure yana iya sanyawa ya zamanto dalilin shigan mace gidan aljanna saboda mene hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk matar da ta rasu mijinta yana mai yarda da ita to ta shiga aljanna ba ma za ta shiga a ta riga ta shiga ne kenan babu abin da zai hana ta shiga aljanna ka gani ko ɗayan hadisin shi ne yazo ya ƙara bayani illa billah yace idan mace ta yi sallolinta guda biyar da Allah ya wajabta mata ta yi azuminta na watan Ramadana ta yi wa mijinta biyayya to za ta shiga aljanna ta kowane kofa take so to amma mata shedan zai bari su na shedan ba zai bari su yi ba za ku ga cewa da ku nuna wa mazajen ku biyayya gwamma ku yi rigima da su don kuka nuna musu biyayya kuna ganin kamar kun ci baya ne Allah mun su ba Allah ka yafe mana to kake da shedan ya zuga ki da wannan hanyar baya son ki shiga aljanna rawahu tirmidhi wannan hadisin malam tirmidhi ne ya ruwaito mana shi yana daga cikin hukunce-hukuncen mata a mahanga ta addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mace ta zamanto mawadaciya ce mijin nata kuma talaka ne to idan ta yi sadaka a gare shi ko ta ɗauko kyauta ta bashi Allah ya ce dada biyu za mu bata ina muka samu wannan hadisin Abdullahi bin Mas'ud yake cewa radiyallahu ta'ala anhu kala kara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce tasaddaqna ya ma'ashar nisa ya ku tarin taron mata to fa ku yi sadaka walau min hulikum ko da ku da kayan kawan ku ne ma'ana ba kayan kawa ba abokiya ba kayan kwalliyan ku bari ya hausa yanzu ko da da kayan kwalliya ne da kuke da shi misali kina da sarka kina da awarwaro kina da wannan kina da duka har jambaki ka zo ta ce wai har jambaki har jambaki zan ke sadaka da jambakin ki ba wata wake ta wanda ba ta da shi an ci an shin saraka ne ai Allah ya san niyyar ki kuma zai baki ladan to saboda haka manzon Allah ya ce walau min hulikut amma a wannan zamanin da aka ce walau min hulikut to ana magana irin su zinari da ake sawa a wuya ai kwalliya shi ake nufi a wannan lokaci قالت سيدت قالت سيدتي kenan imratu abdullahi bin mas'ud kenan matan abdullahi bin mas'ud wanda yake ce zainab kenan afwan na manta na ce abdullahi bin mas'ud kana sai ke cewa farajatu ila abdullahi bin mas'ud sai na dawo gida wurin mijina kaga baiwar Allah sai na dawo gida wurin mijinta sai ta ce ma abdullahi bin mas'ud sai ita zainab kenan fa qultu sai na ce innaka rajulun kabir kaga dai kai bawan Allah ba wani auki kake da shi ba ba kuma kuɗi a hannunka ba kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci mata da su yawaita yin sadaka saboda wancan hadisin da ka hada shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ku tarin taron mata ku yawaita yin sadaka ba domin ni na ga da yawa waɗanda suke cikin gidan wuta mata ne saboda irin wannan hadisin ne yanzu ya ci wato wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kad amarna bis sadaqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce mu mata da mu yawaita yin sadaka fatihi fas'al ka tai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tambaye shi fa in kunta fa in kana zalika yajzi anni to shikenan wa illa saraftuha ila ghayrihi idan har na cire wannan abin sadakan nawa shin zai iya ba ku kai a matsayin mijina da wayannan sauran yaran ko ko wayannan hadiman da ke cikin gidana ta ga baiwar Allah za ta aikata abin alheri abin farko da ya fara zuwa wanda shi mijinta ina ma dai da a ce mata da suke rayuwa a yanzu za su ɗauki irin wannan tunanin abin alheri ko da yaushe su rika yi wa mazajensu fatansa mugun abu su rika kokarin kawar da shi daga mazajensu abin alheri ko da yaushe su rika tunanin waɗanda suke kusa da su domin abin da wannan zainaba din ta fara faɗa shine idan wannan sadakan da zan yi yanzu zan iya ba mijina da sauran waɗanda suke tare da ni a wannan gidan kaman bayi ko house boys ɗinsu ko house girls ɗinsu ko masu kulle musu kofa ko masu tuka musu motoci direbobi kenan in za a iya to a je a bincika mana mu je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan Abdullahi bin Mas'ud sai kun ya dan kama shi cewa kai yanzu ni zan yi zuwa in ce in shirin manzon Allah mata za ta iya mun sadaka kai Zainab daure ke ki da kanki shikenan Zainab din fankalaka sai ta kama hanyar ta yi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana zuwa kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta ga wata mata a zai ita ma hajati hajati hajatuha irin bukatar da ya fito da ni daga gida shi ne ita ma bukatar da ya fito da ita daga gida kenan ita ma tana son tambaye manzon Allah shin manzon Allah zan iya ba miji na sadaka sun zama su nawa yanzu sun zama su biyu kenan yanzu shi kenan ta ce wa kan rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kada alqat kan ulki alaihi almahabba shi shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya lullube shi da kurji na ga mutane suna jin kunyar manzon Allah mutane na kan girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai sai da shi a yi sallama da aka yi sallama sai Bilal ya fito da sayyidina Bilal ya fito fa qulna lahu sai muka ce da shi kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa akhbiru anna imra'atayn bil bab ka ce ka gaya masa ga wasu mataye guda biyu a kofar gida nas'ala ko tas'alanika suna tambayar sa a tanizi as-sadaqa anhuma ala azwajihima aw ala aitami fi hujurihima shin sadakan nan da aka ce mata sadakai za su iya baiwa mazajensu ko marayu da suke cikin gidansu ka gani ko shi kenan wala tukbiru ka gani abinda suka ce wa sayyidina bilal wala tukbiru man na'am kar kuma ka ga mutum manzon Allah cewa mata Zainab ce da wanci a kaka fara kai ka ce wasu mata ne farakan bilal ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai bilal ya shiga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ta'alahu sai sai na bilal ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala hu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man huma suwaye toba kaga yanzu an daura bilal ke sai na bilal ba yadda za a yi wa manzon Allah kare fa qala sai sai na bilal ya ce imra'atun min al-ansar wata mata ce daga cikin matan garin Madina wa Zainab da kuma Zainab فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم يا كان تنبيه بلال اي زيانب هي wacce daga cikin zainabobin da muke da su a garin madina kashi da an ce zainab to yanzu akwai bukatun a gano ma wace zainab kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka samu musu wannan wurin wani yana daga cikin abinda malamai suke faɗa cewa akwai shari'ar musulunci ya baka dama in aka kirawo wani suna a gabanka wanda akwai irin wayannan sunayen da yawa ka kasa gane mai sunan kana dama ka tambaya domin sunan ya fito maka fili ka gane wane ne domin wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu zayani ba wacce daga cikin zainobobi da muke da su a cikin garin Madina ta zo fakala sai sai na bilal ya ce imra'atu abdullahi bin mas'ud ai matar abdullahi bin mas'ud shi ke an gama maza Allah sallallahu alaihi wa sallam sai shi lahuma ajran suna lada guda biyu ajrun li qaraba ladan kusantaka shi ne mijinki kin dauka kuma sadaka kin bashi shi kuma ya je ya wuce dare ya kawo gida kaga lada kan lada ka gani lada na farko kenan wa ajru sadaka sannan kuma za a baki lada ta musamman na sadaka da kika yi in kuma wayannan yaran ne marayu kina da lada shi ma har ila yau biyu ladan kusanci da kuma ladan sadaka ka gani in ko ma'aikatan gidan ne ko ko housewife ko house helper ko ko domestic servant kamar yadda ake faɗa a manyan manyan turanci to in domestic servant din ne su ma ne kana da ladan kala biyu ladan ƙara zumunci tsakanin kai da wa'annan wanda suke taimakon ka da kuma ladan sadaka da Allah subhanahu wata'ala zai baka kaga daga nan wurin sai muka gano cewa ashe mace ma kaga an ce namiji zai samu ladabi ai ba a ce ba ki nan gudu ke nuna maka hukuncin hukuncen mata a mahanga ta addinin musulunci mata ba kankanin daraja musulunci ba su Allah ya sa su gane yana da cikin hukuncin hukuncen mata a mahanga ta addinin musulunci an ce su ne mafiya alheri da mazajensu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu nisaikum alwalud alwaduda mafi alheri a cikin mata su ne matayenku wanda suke son ku kuma suke haihuwa ka gani ko mata mace ce ka auro ta kana son ta kana son ka kuma tana haihuwa manzo Allah ya ce to su ne mafi alherin mata kinan waccan da ba ta haihuwa musulunci ba ya ce ba ta da alheri ba mutane su gane wannan domin shi haihuwa da kake gani Allah subhanahu wata'ala ne yake bayarwa ba dabaran mutum ba ba shekarunsa ba an gani ko za ka iya ganin mutum ya shekara hamsin bai haihu ba ga wannan ɗan shekara ashirin da biyu ko ashirin da biyar ya haihu inda shekaru yake ba da haihuwa wancan mai shekara hamsin ɗin shi ya kamata ya haihu to amma ba haka bane an gani ko za ka iya ganin wani yana da shi ya yi aure tun yana shekara sha takwas amma yanzu yana shekara talatin bai haihuwa kenan ba karshen shekaru ke bada ba kenan Allah ne yake bada haihuwa kamar yadda ya faɗa cewa ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u dukur au ya zawwiju hum dukuranan wa inasa wa ya habu liman ya sha'u atumma an gani ko to wannan sai nuna maka cewa Allah ne yake bayarwa ke da Allah subhanahu wataala bai baki haihuwa ba kake tunanin Allah baya san ki ko ku baki daga cikin mafi alherin mata a'a ba haka bane domin da haka ne to da zaki da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ai nana Aisha radiyallahu ta'ala anha har ta yi wafati ba ta bayi ba kuma ita ce mafi soyuwa ma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gani ko kenan dai wannan ishara ne zuwa ga cewa ku mata ko wa'inda aka san ba su haihu ba kar ya zamanto musu abin damuwa a'a akwai dalilin da yasa Allah ya sa haka akwai dalili saboda aka kara abu kai kuma da matanka take haihuwa to wallahi ka kara gode wa Allah domin cikin wa'annan yaran baka san wane ne zai zama so mai tausayin ka ba baka sani baka sani ba a cikin su wane ne zai zama to shugaban kasa minista gwamna kwamishina wani ma ya zama dan sanda baka sani ba a cikin su wane ne wani ya zama likita wani ya zama alƙali wani ya zama to lauya duk baka sani ba a cikin su wane ne in ka ce kai ba ka san haihuwa ya zaka kenan ya zaka kenan kai da matan ka cikin haihuwa kai kuma ka gode wa Allah cewa ba dabaran ka bane a rahama ne Allah yake nufin ka da shi mutane nawa ne muka gani yanzu da ba din albarkacin yaran ba da sun sha wahala da ba din albarkacin yaran da Allah ya sa suka haifa ba da yanzu suna cikin wahala saboda me yanzu daga cikin yaran nasu akwai wanda su ne shugabannin kasa akwai wanda daga cikin yaran su ne gwamnoni yanzu ka duba gwamnan garin ku yanzu da maman shi ba ta haife shi wani zama gwamnan da ta ce a shi kenan ni ba na son haihuwa ko baban ya ce a ni ba na son haihuwa zai zama gwamnan ai ba ma haihuwa shi ba ma san da shi ba to haka nan kai ma da Allah subhanahu wataala yake baka haihuwa Allah yana baka ne kuma yana son ka kuma akwai abin da Allah yake nufi da kai yana son ya jarraba kai gani ya za ka yi za ka tsaya ka sauke haƙƙinka na wajibanci a kan wa'annan yaran ko ku ba za ka sauke ba Allah ya ba mu ikon gyarawa abu na gaba misala sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana daga cikin hukunce hukunce da mata a mahanga ta addinin musulunci shine a kiyaye musu haƙoƙinsu a kiyaye musu haƙoƙinsu cikin hadisin da Abu Hurairah ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa akmalul mu'minina imana ahsanuhum khulqan mafi cikan imani a cikin mu'minai shine wanda yafi kowa kyawawan dabi'a wa khiyarukum khiyarukum li nisa'i zababbu a cikin ku to ba fa a kaya bane domin yana da cikin musiba da bala'i da yanzu al'umma suka tsinci kawunan su akai sun koma girmama mutane cikin kaya in an ganka ka sa kaya dan haka haka malam sai a musu tarin kallon ka kamar wulakantacce in wannan ya sa munyi munyin riguna malam sai a rikace yalla mai yalla mai yalla mai yalla mai to ka gani mutane sun koma girmama kaya ba kaya ba ne a lokaci dai kuma ba an ce mutum ya rika shigan wulakanci da kaskanci ba ne a mutum ya shiga na kamala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zababbu daga cikin ku musulmai ziyarukum ne nisa'i su ne waɗanda suka kyautata wa iyalansu Allah ta sanya mu cikin masu kyautata wa iyalai yana daga cikin haƙoƙin mata ko hukunce hukuncen mata amma an gata addinin musulunci shine kiyaye haƙƙinsu wanda ba ambata ba a cikin wancan hadisin hadisin da Muawiya bin Uyay bin Aiba yake faɗa yake cewa qala qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah ma haƙƙin zaujat ahaduna alaihi menene haƙƙin mata matan ɗaya daga cikin mu Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce shi an tuka imuha idza fa'inta ka ciyar da matanka idan ka ci abinci kaga wannan gaban to yana da cikin da yawa abin da zai kai mutane wuta mutum ne sai ya ɗauko naira ashirin ko naira hamsin ko naira ɗari ya ba matan shi ya ce wai ta karya shi kuma sai ya zo nan teburin mai shayi malam ce kwai guda uku rabin madara naskin a hada da indomi a nan wannan zaman kawai sai ga ya kashe naira ɗari uku naira ɗari biyar da gaske nake yi wallahi sai ya kashe ɗari uku zuwa ɗari biyar ai wannan lissafin yana ganin ya kai ɗari biyar ɗari lallai zan ƙara tambaya ne za a wannan lissafin da muka yi yanzu rabin madara ko indomi an gani ko aha nasib ware ne sai ga ɗari da ta ƙare Allah mun tuba Allah ka yafe mana dan kawai ko ko dan indomi din da za a sa kaga ɗari da ashirin ne rabin madara ko rabin madara 150 a aka kun ya wuce ɗari biyar ɗin ma to haka nan shi ba zai zauna ya sha yayi nak malam ita kuma tana can tana ƙoƙarin ya za a dan samu kamu a dan tsoho kosai da naira talatin a ba wannan yaron kosai kwara biyu wancan kwara ɗaya wannan haka zai ci shi kuma oga ne yana can mala kawai yana gudunin shi haka in rana ta yi haka nan zai mimmiƙe ya sa a haɗo masa sai an zaɓi wurin da ake sai da abinci mai tsada ya je ya siyo shi Allah mun tuba Allah ka yarda ka ga dai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ciyar da matanka idan ka ci abinci wata tsoha idan ka saita ka tufatar da matanka idan ka yi tufafi wani yana da cikin abin da musulunci yake so ba a bar mata cikin sun kara ba ke kuma da yake da sutura to in fa Allah subhanahu wataala bai sa mijin yayo ba kada kuma a tada jijiyan wuya har ya kai da cewa sai an raba auren Allah mun tuba Allah ka yafe mana to za su iya yin laifi yaya musulunci yace musamman sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sun yi laifi wala ta wata kar ka yadda ka duka matanka a fuska kar ka yadda duk laifin da za a yi duk saɓanin da za a samu har za a iya duka to kar a duka fiska wala su kafi kada ka munanta ka da ce ni tunda nake ban taɓa ganin mummunan mace irin shi ba a dama ka san mummunan ce take ka auro ta mugu azali Allah mun tuba Allah ka yi na asibar san Allah ya faɗa yace wala tuqabbi kada ka munanta ka ce ban taɓa ganin mummuna ba wanda kaddara kaka yi duka gaya matanka wani kaka ke ma karke da su gaya mutum cewa banda kaddara Allah mun zuba Allah ta yafe mu ga wasu suna cewa ai an riga an gama na gaya mutum ya hakuri in ya dawo yau ku ba shi hakuri ki lallashe shi kai ma da ka gaya matanka in ta koma ka ba ta hakuri kai da kuke kallon mu yanzu ga ta ta ba ta hakuri yanzu Allah mun zuba kaga manzon Allah ya kara faɗa wala tahju illa fil baiti kada ka kaurace wa matanka sai a gida an samu sabani tsakanin kai da iyalinka ba sai ka yi gudun hijira ba ka fita ka bar mata gida kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ka koma gidan maman kana kwana wa ya saka a to gashi can yana cewa shi hotel yake zuwa wa ya ce ka je hotel kuɗin da za ka kama hotel din nan ba gwamma ka zo gida kai tunkule da shi ba Allah ya ce wala ta hajjub manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ta hajjub illa fi illa fi bayt kada ka kaurace wa matanka sai a cikin gida inda tana kwana ne akan gado a uwarɗaka to sai ka sauko kasa a uwarɗaka sai ka kwanta a kasa in ma kaga wannan zai dawo zai dane ka sai ka dawo falo akan wannan kujera mai kudin nan sai sai ta sai ka miƙe kafanka ko ka kwanta akan kwa a falo a ƙasa amma mutunci ne bai yadda ba haka nan kema abin da ake nufi ke da kema kema ke ce ba a ce ki gudu ki gidan iyayen ki ko ko an samu kafani tsakanin ki da mijinki ko ko a'a sai ki sauka kasan gado kasa mijin na kan gado ko ko ki koma falo sai ki ka ki zauna kwanta a wurin haka nan yana daga cikin hukunce-hukuncen musulunci da musulunci ya faɗa akan mata shi ne a yi mu'amala da su bisa kyautatawa musan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa in hadisin Abdullahi bin Abi Zibab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tadribu ima Allah kada ku rika tukan bayan Allah ba wanda yake so ne mata فجاء عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يدو ورمى الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه زئرنا النساء على أزواجهن mata fa sun fara yi wa mazajen su shin kunya saboda sun ji manzon Allah ya ce kada duke su ka gani ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faraqisa fi barri sai manzon Allah ya ce to babu laifi za a yi na gaskar da su a dan sallallahu musu bulala duke su an gani ko amma ba dukan kada ya tada fata an gani to fa za ka biya da su to da mutanen maza suka ji sahabbai suka ji na garin Madina malam cewa manzon Allah ya ce ba laifi in mata suna rashin kunya za a yi dan bubbuge su a dan zanzare su haka ai ko sai maza ko suke ci dukan mata malam garin Allah na wayewa malam sai gidan manzon Allah ya cika da mata ya ya ya ya wallahi je mun sha mu daga mun dan ce kana mu sai maza suke ta dukan maza Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce وزهرة الله عليه وسلم فيه لقد قام بآل محمد نساء كثيرة نساء كثيرة ما تاد يوا سنزو سنسكن جدا أنه محمد صلى الله عليه وسلم يسكون أزواجه نسنا كاو كوكا كارا نمضى جنسو ليس أولئك بخيانه مضى جنسو نسكي بكم كبازاق وقوبان بازاق وقوبان kaga kenan Musa sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa a'a mai dukan iyalinsa ba mutum bane zaɓaɓɓe a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hukunce hukuncen mata musulunci ya ce a kiyaye su a yi kishin su kuma mun samu wannan cikin hadisin Abu bin Akhbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi ya ji manzon Allah cikin wani ban hadisin wanda yana cewa bayan ya gode wa Allah ya yabi Allah subhanahu wataala ya yi wa'azi ya tunatar sai manzon Allah ya ce istawsu bin nisa'i khayra ina muku wasanci da mata ku kyautata musu lura su cikin alheri domin su mata fa inna ma hunna a'wanu 'indakum su mataimaka ne wurin ku la yastamlikuna minhunna shay'an ghayra zalika ba ku ku mallaki komai akan su ba shi wannan ba illa an yati ne fashi mu bayyana sai dai sun zo da wani alfasha wanda yake gashi nan a fili fa yan fa'alna idan suka aikata haka fadiru hunna fil madaji ku kaurace musu akan shimfiɗa sai ka koma kasa ka kwantawa kuka dawo falo ka kwantawa shine wannan wanda ya bugu wannan don ko abin ya ki cinyewa da zo ta lallace ka wata sahaba mai gida da girman ka zo kana kwantawa a kafa to da mun samu sabani ko koma falo kana kwana irin matan zamanin nan kenan idan mazajen sun koma falo suna kwana sai kai ka jiyo to Allah ya yafe mana Allah ya kare mu kuma ya shirye da su to an san kiyin haka abin yayi kwana ɗaya kwana biyu musulunci ce wadribu hunna to abu buge su darban gayar mubarak dukan da ba zai iya tada fata ba Allah mun duba Allah ya yi fa ina ba'ana kun fa tabbu alayhi inna sabila in suka yi muku biyayya to fa ba a ce kuma ku ci gaba da irin haka ba ala inna lakum ala nisaikum haqqu sani ku mata suna da haƙoƙi a kanku su ma mazaje suna da haƙƙi a kanku mata ku kiyaye mata kada ku yadda ku shigar da wani cikin ɗakin mazajen ku ballan na hasa hauka shi fiɗan an gani ko ba a yadda ba kamar yadda su ma mata suna da haƙƙi akan mazaje daga cikin haƙoƙin a ciyar da su a tufatar da su kamar yadda ya imam sun yi jero ta muna wannan hadisi ana son kuma yana da cikin hukunce hukuncen mata amma an gata addinin musulunci shine haƙuri da mata misali sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kada wani ya yadda ya rabu da matar shi in dai ta zamanto mumina ce saboda ta tana da wani ɗabi'a wanda ba ta ba shi da kyau in ka ci wannan ɗabi'a to za ka ga tana da wani hali kuma wanda kake kana so yana daga ci abin da yake wajiba ne wajibi ne akan mata kuma ki kiyaye misala sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku makiyaya ne kuma za a tambaye ku abin da aka ba ku ciwo misala sallallahu alaihi wa sallama yake shugaba za a tambaye shi a na kasa da shi ya yayi mu'amala da su yaya haƙoƙinsu namiji za a tambaye shi kan iyalan gidansa ya yayi da su yaya lura da su mata za a tambaye su gidan mijinsu da mijin nasu da yaran da ke gidan da dukiyan kuma mijin da ke cikin gidan kaga kenan ba karamin aiki bane Allah mun tuba Allah ka yafe mana yana daga ciki kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hukunce hukuncen mata cewa wajibin mace ne ke wa mijinta da'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa da zan iya umartan wani da ya yi wa wani sujada banda Allah to da zan umarci mace ne da ta yi wa mijinta sujada saboda girman hakin da wanda miji yake da shi a tattare da ita dan wana masu kallon da sauraron mu ana daga mun hannu cewa lokacin da aka ɗiban mutum ya riga ya kawo jiki abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana malaman mu da shehunan mu gabaki ɗayan su na roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Allah ya amfana zuriyar su jagoran mu farfesa Ibrahim Ahmad Makari na roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Allah ya amfana zuriyar sa Allah ya kara musu jagoranci Allah ya ci gaba da amfani da shi wurin shirtar da al'umma sauran yan uwa da suke ta kaiwa da komowa wurin ilmantar da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Allah subhanahu wataala ya kara mana tawfiki gabaki ɗayan mu ni da ke na umar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya saka musu alheri ya kara karfafa su ku da kuke jimurin kallon mu da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wajen ku albarka ya kuma saka muku da alheri innahu waliyyu zalik wal qadir alayhi ni'mal maula wa ni'mal nasir wassalamu alaikum wa rahmatullah